بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan safiya ta ranar asabar safiyar 18 ga watan shawwal shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 27 ga watan Afrilu shekarar miladiya 2024 wannan shine darasi na biyu insha Allah cikin jirage darussa daga littafin qa'idatun fil mahabba wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangije ya gafarta masa kafin mu shiga za mu amfani da wannan dama mu isar da ta'aziyya da kuma addu'a ga wato daya daga cikin malamai kuma abokan mal albani zaria Allah ya gafarta mishi shine Dr. Abdulkadir Sala Kazaure wanda dan sa ya rasu dan sa babba ya rasu yanzu dinnan da safe nake samun labarin za a yi masa jana'iza a can Kazaure cikin jihar Jigawa ubangiji Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah kuma ya ba ‘yan uwa da iyayensa haƙurin juriyar rashinsa, Allah ya samu mata mu ta yi kyau. Idan ba manta ba a wannan littafi namu na ƙa'idatun fil muhabba mun yi mishi wata ‘yar ɗaurayar muƙaddima taƙaitacciya a darasi na farko, sau da yanzu za mu shiga kai tsaye cikin matanin littafin ne inda Malam Ibn Taimiyya yake cewa faslun fil hubbi wal bughd yace ga wata gaba wacce za ta yi bayani akan alhub ƙauna walbughd da kuma ƙiyayya menene su waɗannan mafahim ɗin waɗannan concept ɗin menene su a bisa ma'aunin shari'a wato kamar yadda na ambata mana a baya zai mana bayani ne akan waɗannan mas'aloli amma a mahangar shari'ar musulunci da abin da ke da alaƙa da ayyukan zuciya waɗanda suke bayyana a gaɓoɓi ya ce bismillahir rahmanir rahim wa alallahi tawakkuli ina fara wannan karatu da sunan Allah mai rama mai jin kai kuma zuwa ga Allah na dogara yace alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman agajin sa muna neman shiriya a wajen sa muna neman gafarar sa wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu wa min sayyiati a'malina muna neman Allah ya tsare mu daga munanan ayyukanmu man yahdihillahu fala mudilla la wanda Allah ya shiryatar da shi babu mai batar da shi wa man yudlil wanda Allah ya batar fala hadiya la babu wanda ya sai shiryatar da shi wa nashhadu an la ilaha illallah muna shaida cewa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la bashi da abokin tarayya wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu muna shaida cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzansa wa habibuhu wa habibahu wa khaliluhu masoyin Allah ne kuma zaɓaɓɓen Allah a cikin manyan masoyan Allah, sallallahu Alaihi wa ala'ali wa sabi wa sallama taslima. Bayan wannan muƙaddima mai albarka sai ya ce, amma ba fahadihi ƙa'idatun azimatun fil mahabbati wa ma ya ta'allaku biha. Wannan wata ƙa'ida ce mai girma wato wani karatu ne akan ta'asili. Mun yi magana a wancan darasin game da waɗannan irin littafai na Ibn Taymiyyah ƙa'idatun fil mahabba قائدة جامعة في الباقيات الصالحات قائدة جليلة في التوصل والوسيلة قائدة قائدة في في العقود والشروط yana da su da yawa قائدة في تقرير القياس قائدة في الحسبة ibn taymiya yawan kiran su tafin shi da wannan sunayen yana nufin wato ta asili na mas'ala yanda za a baje ta ai mata ai mata wato fandisho sannan ayi rassa a faɗi duk abin da ke cikin ta kamar yadda muka sani tabai ibn taymiya duk haka suke Allah ya gafarta mishi Allah ya ƙara mishi rahama yace min jami'i min jam'il imami ash-shaykh al-allamati shaykh al-islam barakat al-anam baqiyat as-salaf al-kiram abi al-abbas ahmada ibn shaykh shihabuddin abdul halim ibn shaykh majduddin abi al-barakat abdus salam ibn taymiya radiyallahu anhu wa ardahu a zahiri wannan maganar wani mai kwafewa ne yake yinta wani wanda yake kwafe bayanan wanda ya kwafe littafin shine yake wannan yana cewa wannan ga wani littafi mai girma mai daraja wanda malamin da ya tattara shi ne Sheikhul Islam babban malamin musuluncin nan Barakatul Anami malamin nan da ya albarka albarka shi ta yadda cikin halittun Allah Baqiyatus Salafil Kirami ragowan ƴan mazan jiya na ƙwarai Abil Abbasi wanda yake mishi alkunya da baban Abbas duk da bai taba haihuwa ba bai taba aure ba Malam Ahmadu dan Shehu Shahabuddin Abdul Halim sunan mahaifin nasa kenan shi kuma dan Shehu Majduddin Abul Barakat Abdussalam baban shi malami ne kakan shi ma malami ne Ibn Taymiyyah radiyallahu anhu wa ardahu Allah ya yarda da shi ya kare yarda da shi radiyallahu anhu asali ana fadin ta ga sahabbai da nufin tabbatar da abin da Allah ya tabbatar musu amma magana da al-Imam an-Nawawi ya karrara shine babu lafi ana iya fadanta ga wani sahabi ta fuskar addu'a ana neman Allah ya yarda da shi to wannan ya halasta babu iskali game da wannan ya halasta a ce Allah ka yadda da wani kamar da za a ce Allah ka gafarta wa wani Allah ka ji kan wani babu laifi a ce Allah ka yarda da wani ta hanyar addu'a amma ta hanyar karrarawa cewa a tabbatar da yardan Allah ne to sai in sahabi ne ina fata mun gane wannan qala radiyallahu anhu ibn timiya yace faslun fil hubbi wal bughdi wal mahmud min zalika wal mazmumi gaba da zata magana akan kauna da kiyayya da kuma menene abin da shari'a ta ta yadda da shi ta yaba masa na kauna da kiyayya me kuma abin da shari'a ta zarga ta yi Allah wadarai da shi wa aslu kulli fi'lin wa harakatin fil alami min al hubbi wal irada da bayani akan cewa duk wani aiki da kaga dan adam nayi da ma sauran halittu gabaki daya da duk wani motsi da wata manufa da dan adam ke yi to duka yana yi ne daga wannan asalin so ke jawo haka fa huwa aslu kulli fi'lin wa mabda'u so shine tushen duk wani aiki kuma shine mafarin sa kama annal bughda wal karahata mani'un wasaddun li kulli man aqada bi sababihi wa maddati kamar yadda ita kuma ki da kyamar abu shine asalin abin da ke kare mutane daga kin aikata wani abu likulli ga dukkanin man aqada bi sababihi duk abin da ya kulli da sababin kiyayyar wa madati duk abin da taso daga ita kiyayyar shi so shi ke sa mutane su duk abin da suke shi kuma ki shi ke hana mutane su yi duk abin da ya taso yanzu wannan karatun da muka zo muna yi saboda muna sanyi ne muka zo ko mun gani abinci da ka ci da safen nan ka ci ne saboda kana sanyi ka ci kana da irada ci in aka kawo maka wanda ranka baya so sai ka ce ba na ci haka suturar da ka saka kasa ne don irada kana so da mataka ta miko maka ta hula sai kawai ka ce yau ban jin saka wannan hula to haka duk wani aiki sawa'un na ɗabi'a ne na ibada ne na zuciya ne na baki ne na hannu ne duka son yin abin ke kai mutum zuwa gayi so kuma me ke hana mutane su aikata abubuwa da dama da suke kin aikatawa shine albugudu kin abun wal karaha da kuma kyamar abun wani lokaci duka wannan suna faruwa ne fa abinda ake cewa unconsciously Allah iradiya ba tare da kana ji a jikinka cewa nayi niyya ko na ƙi yin niyya ba yana tafiya ne kawai tare da iradarka ta ɗabi'a duk zai warware mana wannan da kansa ɗaya bayan ɗaya ya ce fahuwa aslu kullu tarkin ita ita kiyayya da kyamar abu shine mafarin duk wani kin abu shine mafarin barin duk wani abu akwai abin da kana jin ma kana so kai amma wata kiyayya za ta hana kai shi kyauta ko magana wani abin ma kana da abin fade amma saboda kana jin haushin mutumin ko kana kinsa wanda yake kusa da kai wanda ya kamata ga ma sai ka ji kai shiru akwai wanda yanzu misali yana jin Uh, bukata ta ɗan adam tsuguno amma munin banɗaki da ƙin banɗaki na iya sai ya haƙura wani na jin yunwa amma saboda ƙin irin abincin ko ƙin mutanen da ke da abincin na sa ya ƙici ba haka dai na faru mana ba mutum ya ƙi ko an tirsasa mishi zai ƙi me ke hana mace wato ta zauna da mutum ta ƙi shi ta ƙi kula shi ta ƙi yadda da shi har su haihu ɗaya biyu uku amma har yanzu ba ta san shi ba ta san ta ji kome sunan shi shine al-bughd wal karaha to waɗannan kuma wasu tasarrufat ne na zakata waɗanda baya da ka iya da su to shine ibn taymiya yake so ya warware mana su ta fuskar alaƙar su da addini me ke sa wane ke yin sallah wane ya ki me ke sa wane ya kula da addini wane ya ki kulawa me ke sa ka so wane so na addini ko ka ki wane ki na addini ko ka so abu kaza soyayya irin ta addini shi duka wannan maganganun da zai zai alakanta mana su ne da matsayin su a addini domin wannan shine abin da zai kai ka zuwa ga tsira a wurin Allah ranar alkiyama ko kuma ya sa ka taɓe idan baka ba Allah ba Allah ka tsare mu daga taɓewa yace idza fussirat tarku bil amri al wujudi idan muka fassara cewa shi ma barin abu shi ma wani aiki ne bari ma aiki ne wanda akwai shi kama yufassiru bidhalika aktharu ahli an-nazar kama yadda mafi yawan ɗan ibnul karam suke suke fassarawa ai kaga yin abu shi kai tsaye aiki ne to abun malaman ilmul kalam bari ma aiki ne domin bari ma yana cikin umarnin da shari'a ta barin surutu barin ƙarya barin shirka barin zina barin sata duk waɗannan su ma a matsayin ayyuka suke wanda suna da ladansu idan kayi su don Allah malam yace wa idza uriya bi tarki mujarrad adam al fi'l idan ko muka dauka at tark ba aiki bane a'a rashin samuwa aiki ne fa adam al fi'l taratan yakunu li adami muqtadi to sai mu ce wani lokaci abinda ke hana mutun yayi wani aiki shine rashin samuwar dalilin da zai sa ka yi aikin min almahabba wanda dalilan su ne san abun wal irada da nufatan abun wala wazimihima da abubuwan da suke tasowa daga so da nufin abu wa qad yakunu liwujudi mani'ihi min albughd wal karahati wa ghayrihima haka kuma kin yin abu yana iya zama saboda samun abin da ya hana ka aikata wannan abun shine na ƙi ko kyama da wasunsu akwai abin da zai hana misali abin da zai hana wani amfani da banɗaki shine bejin bukata kaga shine adam wujudul muqtadi wani kuma abin da ya hana shi amfani da banɗakin ya samu bukatar amma kyamar banɗakin kaga shi kyama ce ko kuma wujudul mane shine banɗakin arfa yake wani ya zo gun walima abinda ya hana shi cin abinci shine bai jin yunwa adam wujudul muqtadi wani kuma ya zo abinda ya hana shi ci shine bai samu bane mani wani kuma ya samu bai cin irin abincin ne kaga karahiya kenan ko mun gane su shine yake ce mana rashin yin aiki yana iya faruwa daga abinda ya jawo kai aikin bai zo ba ko kuma abinda ya ja kake yin aikin shine ka samu dalilin yin aiki amma wani abu ya hana ka saboda akwai wanda misali me ya hana shi ya sata da yin masallacin juma'a me hana ya sata bai samu hali ba ya gwada barawo ne ya zo kaka dauka duk masallar juma'a da suke zuwa masallaci kowa sallah ta kawo shi ko akwai abin da ya kawo shi to sai barawo ya zo masallaci amma sai Allah bai bashi sa'a akan masu kaya ba kowa ya yi alkinta kayan shi har aka tashi sallah aka watse bai sata ba me ya hana shi shine adamu wujudil muqtadi ko bai samu ba shi kuma wani ya ga wayan mata mutane amma sai ya ɗauka ya ba su kayansu ko ya musu cigiya shi kuma mene akwai mani mai mani'in shi ne imaninsa imanin shi ne ya hana shi ko kuma tsoron duka kuma ba imani ba tsoron duka na mutane da ba su da imani sun kama ɓarawo wannan yana iya hana shi shi ba sauraka abin da ke hana mutane yin ayyuka kala daban-daban ne akwai imani akwai tsoron consequence ɗin yana yana iya sa haka ko kuma wa gairihi ma ko wasu su ina fata muna ganewa zaka ji abin nashi akwai yanayi na falsafa ko ibn taymiya kenan komai komai da ruwanka suna wani magani wa amma wujudul fi'li fala yakunu illa an mahabbatin wa iradatin amma aikata wani aiki fil asl kaga shi bari yana iya faruwa ta rashin samun dama amma shi aikatawa bai yiwuwa sai in kana son abin kana da irada sai kuma a wasu istisna'at mun ji su a littafinmu na baya game da al'ikra matsalar ikra wadda daban ce ita kuma ya ce hatta daf'ahu lil umurin lati ya krahuha wa yubghiduha huwa lima fi zalika min al mahbubi aw al ladhati yajidu bid daf hatta tunkuɗe wadda mutum yake wa abubuwan da yake ki abubuwan da yake kyama ya tunkuɗe su daga barinsa aikin tunkuɗe su ɗin to hatta wannan aikin mutum yakan yi shi ne saboda yana jin daɗin yin haka yana samun wata lazza a cikin yin haka biddafi wajen tunkuɗewa fa yuqalu sai kaji ana cewa shafa sadrahu wa qalbahu ya warkar da zuciyarsa ya warkar da kirjinsa wato aikin da mutum zai yi na yin wani abu yana yi ne dan yana sanyi to a cikin kuma ayyuka har da tunkuɗa abin ki ka tunkuɗa wani abin ki ka mai da martani ma wani wanda ya maka kiyayya ka ci mutuncin wani ko wani ya nemi wata alfarma a gunka ka hana shi duk wannan ma kana yi ne saboda a cikin zuciyarka akwai wani abu da ke jiyar da kai daɗin ƙin yin waɗannan ayyuka yace washifa'u wal afiya bi mahbubin saboda mutum kuma yakan ji daɗi idan ya cimma abin da yake so yakan ji daɗi ya ji ƙana'a in ya cimma abin da yake so wal mahabbatu wal iradatu takunu imma bi wasitatin wa imma bi ghairi wasita son abu da nufatar aikata shi yakan faru ko dai ta hanyar wani wasita wani mai shiga tsakani ko kuma babu mai shiga tsakani mislu fi'ilihi lil ashiya'i allati yakrahuha kamar mutum ya aikata abin da asali yana kin abin amma kuma yana da wata manufa a cikin yin abin ka shurbid dawa'i wal makruhi ko mutum ya sha magani mai daci ko a masa allura ko a yi masa gyaran targaɗe kaga bai san jin wannan zafin amma yana so ya kai ga wani daɗi na warkewa bi wasitati hadha al-makruh wa filul ashiya'il mukhalifa li hawahu wa sabri mutai dinga aikata wanda suka saba ma son zuciyarsa waɗanda sai ya haƙurƙutar da kanshi zai aikata su wani hawo zalika kamar mutai ya tashi da dare yi sallah yana son bacci kamar ciyarwa akan yana son dukiyar kamar zuwa jihadi ya gabatar da rayuwarsa ga halaka yana son rayuwarsa duk yana yi ne saboda waɗannan wasiƙa ne zuwa ga wani abu da yake so wanda wannan abin da yake so ya fiye mishi wannan ƙaramar wahalar kuma gani wannan abin da mutum yake so a wurin Allah to ya fiye mishi wannan ƴan ƙanƙanwar wahala cewa bakin kome take ba fa inna hadhihi al-umura wa in kanat makruhatan min ba'd al-wujuhi waɗannan abubuwan kamar shan magani kamar ayi mutum allura kamar ya haƙuri da wani son zuciyarsa kamar ya je a kashe shi a jihadi duk da yake ta wata fuska ababen ƙi ne fa inna ma yuf'alu aidan li mahabbatin wa iradatin ana yin su ne saboda ana ƙaunar wani abu ana iradarsa wa in lam takun al muhabbatu li nafsiha ko da yake ba dan su a karankin kansu ayin ana son su ba bal al muhabbatu li mulazimiha ana son wani abu ne da zai biyo bayan su mutum yana shan magani mai ɗaci ne saboda yana sa ran waraka za ta biyo baya mutum yana daukan dukiyarsa ne ya ciyar alhalin yana so wa yunfiqu amalana ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira ko wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa yusiruna ala anfusihim law kana bihim khasasa yana yin haka ne saboda abin da yake sa rai zai biyo bayan wannan na lada da yarda Allah fa innahu yuhibbul afiyata mutum yana son lafiya wasiha yana son waraka almustalzima lirati shurbi dawa wanda take biyo bayan nufinsa na shan magani wa yuhibbu rahmatullah mutum yana son rahama Allah wa najatihi min azabihi yana son ya tsira daga azabar Allah almustalzam li tarki li iradati tarki ma yahwa wanda hakan yana biyo bayan ya bar abin da zuciyarsa ke so zuciyarsa na son ƙarya tana son zalunci tana son gulma tana son sata tana son tabawa ko kallon abin da ya haramta gare shi duk sai ya bar wannan zuciya tana son hutu tana son cin na banza duk ya haƙura da wannan ya tashi ya ƙaimi da ibada da salaha saboda abin da yake nema wanda yake mai nagarta ya fiye masa wannan ɗan ƙanƙanin abin da zuciya take so ya ce kama ƙala ta'ala kamar da Allah yake cewa wa amma man khafa maqama rabbihi wani hannafsa anil hawa kaji ya fara aikin nashi ba ya fara fitan maka da maganganun daga cikin Qur'ani wanda yaji duk wanda yaji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa wani hannafsa anil hawa kuma ya hani zuciyarsa daga abin da rai yake so Allah ya ce fa innal jannata hiyal ma'awa wannan aljanna ce makomarsa sauraka a garin hana zuciyar nan abin da take so shine zai yi sadaka yayi kyauta yayi zakka yayi sallah yayi jihadi ya kame daga ƙarya ya kame daga dukkanin fasikanci ya kame daga barna daga shiga mutuncin mutane wanda zuciya tana son duk tayi waɗannan abubuwa tana jin daɗin ta cina kiyar gulman mutane tana jin daɗin ta ci dukiyar mutane ba tare da ɗibin nasu ba tana jin daɗin ta auka cikin abubuwa na sarrai to amma sai mutum ya hana kanshi saboda neman wannan abin da ke wurin Allah yace fala yatrukul hayyu ma yuhibbuhu wa yahwahu illa lima yuhibbuhu wa yahwahu mutum mai rai bai barin wani abu da yake so yake so a ransa sai dan wani abu wanda yake so a ranshi yana barin abin da yake so dan abin da yake so fiye da wancan a misali mutum yana so yana cikin iyalan shi kullun yana kallon sa suna kallon shi yana jin annashuwa da sauransu amma kuma yana so iyalansa ta su koshi yana son su rayu cikin mutunci so da dole zai haƙura da wannan zama cikinsu ya fita ya fita nema ya kai ya kawo wani ma ya baggari wani ma ya wata da watanni ba a gan shi ba saboda soyayyar da yake musu na zama da su ba ta kai matsayin soyayyar da yake musu na ya tanadar musu duka abin da suke bukata ba ya fi jin cewa ya, ya cika aikinsa na mai gida in ya kawo musu duk abin da suke so fiye da a ce kawai ya zauna cikinsu amma ba su samu abin da suke so ma haka bane jama me ke sa misali mutum ya je ya zauna a makaranta a university shekara hudu ko biyar ana kwalla mai musiba iri daban-daban baya son wannan abin a lokacin ma da ake haza a dinga zagin malami ana aibata shi ana tsine wa head of department da sauransu ana cewa ba su kyauta ba amma kuma mutane da haka sun ƙi su gudu sun tsaya saboda wannan abin suna son su yi shi saboda akwai wani abu da zai kai su zuwa gare shi wanda ya fi wannan suna son su zauna lafiya lau suna son su zama cikin mutunci suna son su yaƙi jahilci sau da ka saka ƙurar duwan nan ta'annatin haka mutum yana son ɗan shi yana ji da shi sai ga ɗauke shi sai kai shi almajiranci saboda yana son ɗan ya samu ƙur'ani itikadin shi kenan ko uwar tana kuka amma ka ta bari a kai ɗan saboda ana ganin wannan kai shi da aka yi jihadi ne ma to haka za ka yi ta misalta waɗannan abubuwa ya ce to da haka mutum baya barin wani abu da yake so sai don wani abu da yake so fiye da wancan illa lima yuhibbuhu wa hawahu walakin yatruku adhafahuma mahabbatan li aqwahuma mahabbatan sai ya bar mafi rauni zuwa ga mafi ƙarfi kama yaf'alu ma yakrahuhu lima mahabbatu aqwa min karahati zalika kamar yadda yake aikata abin da baya so saboda wani abu wanda yana ƙaunarsa fiye da wannan kyamar kamar da muka misali wa kama yatruku ma yuhibbuhu lima karahatuhu aqwa min mahabbati lahu min ma basari kaman kuma da yake kyara wani abu da yake so saboda ya samu wani abu wanda yafi kin wanda kin da yake wa wancan tafi san da yake ma wannan zai iya barin wani abin da yake so ya je wani abin da baya so saboda a cikin abin da baya son akwai samuwar wani abu da yake so fiye da wancan abin da yake so falsafar ta ɗan fara zargi ko mun saka mu a cikin rikicewa Allah ya kushe mu wali hadha kanat al mahabbatu wal irada aslan lil bughd wal karaha wa illatan laha da ka yi zama al mahabba kauna wal irada da nufata abu aslan wani asali ne lil bughd wal karaha su suke jawo ki da kyama wa illatan laha kuma ita ce illa dalili wa laziman mustalziman kuma wani abu da yake manna da shi laha min ghairi illati koda babu wani dalili wato duk wani so da, da manufata wani abu shike haifar da kin akasin haka da kyamar akasin haka kuma ba sa rabuwa keke da keke wa fi'lul bughdi fil alami imma inma huwa limunafatil mahbubi a duniyan nan abin da ke sa mutum ya aikata abin da bai so to yana zuwa ne saboda koruwan wani abin so walaula wujudil mahbubi lam yakun al bughd ba dan samun so ba abin so ba da ba za a samu abin ki ba domin kishoyin juna ne bi khilafil hubbi lishay sabanin san abu fa innahu qad yakunu li nafsi kana iya san abu dan kanka shi kiyayya shi kin abu baya zuwa sai dan san wani aka san shi asali game da adam shine san abu amma yakan ki wani abu dan san aka san sa wato shi ata ita kanta kiyayya reshe ne na soyayya kenan ko mun gane shi za su ke cewa wani dan agi wani dan gibi na tsakankanin su kamar yadda yaki reshe ne na zaman lafiya ana yin yaki ne asali dan a zauna lafiya to haka amma shi so shine asali ana iya san abu dan karankin kansa lali ajali munafatihi lil bughd ba dan kin aka san shi ba wa bughd insani wa ghadabuhu mimma yudaddu wujudi mahbubi dan adam yakan yi fushi ne ko ya kiyayya saboda wani abu ya kishiyanci abin sansa wa mani'un wa mustalzamun la yakrahu la yukrahu alayhi saboda kuma samuwan wani mani'i wani mai hana samuwan wancan wani mai talazumi da shi wanda la yukrahu alaihi ba a ki akansa wa najidu quwwatal bughdi lin-nafi ashaddu ahwat zamu ga cewa karfin kin abin da ke kore maka abin da ke so yafi tsanani kuma ka fita kallon da shi ita kiyayya asali dole sai da sababi yake yinta kuma sababinta na kan gaba shine ya zama wani abu ko wani mutum ko wani tsari ya tare maka wani abu da kake so to dole ka ki wancan to kuma duke ta zama kana yin ta ne saboda kana ganin wani ya tare maka ko an tare ma wani abu to tana da tsanani wannan ita ce ke da ke haifar da hasada ita ke haifar da kisa ita ke haifar da gaba ita ke haifar da kafirci saboda wani ya ga cewa wani ya tsare mishi abin da yake so to zai ki shi ko zai iya kashe shi kamar yadda dan gida annabi adam ya kashe dan uwansa zai iya masa hassada zai iya masa kita wani yana ganin an tare masa abin da yake so ya samu zai iya zama kafiri ma akai kamar yadda ɗan siyasa suke zai iya shiga ya fita akan komai wannan asali kenan game da abin da ke jawo mutane su yi kiyayya ita kanta kiyayyar suna yin ta ne a matsayin mustalzam na son wani abu da suke na son wani abu da suke amma idan mutum yana son abu ba wanda ya tare mishi wannan abu to ba zai ki kowa akai ba ba zai ki kowa akai ba walihaza kana ra'sul imani al-hubb fillahi wal bughd fillah da kai zama kan imani shine so dan Allah da ki dan Allah wa kana man ahabba Allah wa abghada lillahi wa ata lillahi wa man'a lillahi faqad istakmala al-iman da ne kuma wanda ya so wani dan Allah yaki wani don Allah ya bayar dan Allah ya hana don Allah to wannan ya cika imani wanda wanda komai nashi na imani intact ne shine wanda zai zai soka ne kawai da gurgurdan da kake son Allah zai kika ne da gurgurdan da kake kin Allah zai bayar ne duk abin da zai bayar na rayuwarsa ko imaninsa ko dukiyarsa ko mutuncinsa zai bayar ne don Allah kawai Allah yake nufata kuma duk sanda ya hana waɗannan abubuwan to ya hana ne saboda ba Allah aka nufata to wanda duk ya samu kanshi a wannan yanayi da ya cika imani zai bayar dan kungiyarsa ko kabilarsa ko son zuciyarsa ko ya hana dan ire-iren waɗannan abubuwan fal mahabbatu wal iradatu aslun fi wujudil bughd wal karaha kaje sake mai tawaye so da nufi sune abin da ke samar da ki da kyama wal aslu fi zawalil baghidi al makruh kuma su ne suke sa a kawar da abin ƙi wanda ake ƙyamarsa falayu da dulbugdu illa li muhabba ba abin da ke kawo ƙiyayya akasi sai don ƙauna akasinsa wala ya zulul bagidu illa li muhabba kuma abin da ke kawar da ƙiyayya sai ƙaunar shi ne kana ƙin mutum don kafirci yanzu yana gusar da kafirci daga zuciya sai ka ci ka fara ƙaunarsa saboda abin da kake ƙyamarsa don shi ya kau kana ƙin mutum don yana hana ka abin hannunsa yana baka shi kenan ko in uwatiyar radiya sai kaga wannan ƙyamar ta kauce daga zuciya kaga budurwa kana son ta ka kasa gamsar da ita tana ƙin ka ne saboda baka iya kyauta ba kana yin kyauta yau kai gobe sai ka kawo labari ya canza saboda albugdu din ya kau saboda albaghid shine rowar da kake fal mahabbatu أصل كل أمر موجود وأصل دفع, وأصل دفع كل ما يطلب الوجود ita ita mahabba ita ce asalin duk wani abu da ka gani a duniyar nan kuma ita ce asali na tunkuɗa duk abin da ake nema wa daf'u ma yutlabu alwujud amr mawjud aurun mawjud kuma haka tunkuɗe abin da ake nema abu ne samamme lakinnahu mani'un min wujudi diddi sai dai yana hana samuwar akasin sa fa huwa aslu kulli mawjudin min baghidin wa mani'in wa lawazimihima saboda haka shine asalin samuwar duk wani abu da ka gani na abin ki ko abin da ke hana samuwar wani abu da abubuwan da ke biye da su wa hadha alqadr alladhi dhakarnahu min anna almahabbata wal iradata aslu kulli harakatin fil alam ice wannan abin da muka ambata maka cewa da soyayya da nufata sune asalin abin da ke haifar da duk wani motsi a duniyar nan faqad bayyana fil qawaid wa ghayriha anna hadha yandariju fihi kulli harakatin wa amal mun bayyana cewa a wani waje kenan cewa duk wani motsi da duk wani aiki yana shiga ƙarƙashin so da mutane suke wa abubuwa fa inna ma fil ajsami abinda ke jikin jukkuna min harakatin tabi'iyya na motsi na ɗabi'a fa inna ma asluha sukun asali shine rashin motsawa fa innahu idza kharajat an mustaqarriha kanat bi tab'iha tatlubu mustaqarraha domin ta ɗabi'a ta motsi ta abin nan ta natsuwa da ke jikin ɗan adam in ta fita daga wannan matabbatan nata takan nemi ta koma zuwa gare shi wa ma fiha min harakatin kasariyatin da abin da ke tare da ɗabi'a na motsi kasariya wanda yake zuwa da kansa motsin ido motsin labba motsin zuciya motsin sauran gaɓoɓi wanda ba sai ka kama da hannunka ka taɓa ba yake motsawa fa asluha min alƙasir alƙahir falam tabqa harakatun ikhtiyariyya illa an irada wadancan motsin gaba daya motsawar ido motsawar sauran gabobi duk suna faruwa ne wanda Allah ubangiji yasa cikin dabi'a su motsa jariri in haife shi zaka wannan gabunan shi suna motsawa zuciyar shi na bugawa idan shi na rufewa ya bude bakin shi na budewa ya rufe to waɗannan sune alharakatul qasariyya ko kuma alharakatul iradiyya wanda da nufi ne kake kawo mutum mari ko ka kai mushi naushi ko ka kai mushi cizo ko ka harare shi sai ka sai ka kudirta a zuciyarka za ka yi wannan amma kaga ba sai ka kudirta a zuciyarka ba sannan za ka yi hamma ko kai atishawa to wannan sune alharakatul qasariyya waɗanda ba sai ka nufata ba ɗabi'a ke kawo su ba sai ka zauna ka yi tunani ka yi nufi sannan za ka ji ka fara jin bacci wani lokacin jin bacci kai za ka ji kana jin bacci haka lokacin jin yunwa yayi zaka ji kana jin yunwa haka lokacin jin bayan gari ko fitsari yayi zaka ji kana yi sune alharakatul qasariya ko kuma alharakat alidari aliradiyya wanda kai ne kake nufatan su ƙari ne akan waɗancan motsin to waɗannan aliradiyya ba sa zuwa sai da manufa sai kuma da ƙaunar kayi nufin yin su bai yiwa kamar mutum ka ce ai hannunka ne kawai da kanshi tashi ya mare shi ai ba hannunka ba kwamfuta ba sai aka sata a auto ko ba kuma abin nan bace ba robot bace bai bai yiwa kamar mutum kace kuma ba da niyyar marin shi ka daga hannu ba kawai kai ma dai ka ji hannun ya mare shi wannan sai dan kaso kare na mutane hankali kamar da kare na na kanka wal harakatu imma idariya wa imma tab'iyya wa imma qasariya ga sunan zai fara magana akan su yace dukkanin motsi haka ne akwai iradiyya akwai tab'iyya akwai qasariya li'anna al-fa'il al-mutaharrika in kana lahu shu'urun bima biha fahiyar iradiya shi mai aikatawan wanda yake motsewa motsawa idan yayi shu'uri wato a zuciyar shi yaji ina nufin yin kaza to irada ce wa illam yakul lahu shu'urun fa in kanat ala wifqi tab'il mutaharrik fa hiya tab'iyya idan ko ba sai ba sai yayi nufi a zuciyarsa ba ya zama abu ne wanda kawai motsawa ce a dabi'ance ba tare da yaji a jikinsa ba to wannan dabi'a ne wa in kanat ala khilafi zalika fa hiya alqasariya idan wanda ya zama kuma wato ya ji motsin amma bai yi nufin ba to sune kasariya kaman atishawa da muka fara atishawa da hamma da fitan tusa duka wannan kasariya ne wato sun kai ma baka saka hana su faruwa ba amma kuma zaka ji faruwar su akwai kuma wanda baka ma san yana ana yi ba baka san ana yi ba ka isa yanzu ka lissafa kiftawa ido nawa kai kai daga zaman ka zuwa yanzu ko bugawa zuciya nawa kai amma kuma dole ɗabi'a ka tana lazimta sai kayan waɗannan motsawar jini da kai kawo washi a jikinka da motsawar sauran ƙwayoyin halitta da kai kawo wasu waɗannan duka tsaba'iyya ne neco ne ba yadda ɗan adam ya iya da su inda akwai rai a jikinsa sai sun motsa da akwai waɗanda su kuma suna zuwa lokaci bayan lokaci suna faruwa sakamakon wasu buƙatu su ne kamar hamma ɗin kamar atishawa kamar tari kamar fitar hawaye da makamantansu to kaga waɗannan su ma baka isa ka tare su idan suka zo faruwa amma kana da shu'urin faruwarsu sun bambanta da waɗanda sai ka ji shu'uri kuma sai ka yi wani aiki su faru su ne waɗancan al'iradiyya kamar yin ruku'u kamar yin sujuda kamar karanta wani abu na karatu tilawa na ƙur'ani kamar magana duk waɗannan iradiyya ne saboda za ka iya kamewa daga yin su kaƙi idan babu muhabba idan akwai muhabba kuma kai waɗancan kuma ba sa buƙatar muhabba ka ko rashinta Allah sa muna ganewa ya ce bainama wa bayyana anna ma fi samawati wal ard yace a can inda muka yi wannan magana mun faɗi cewa abubuwan da ke cikin sammai da ƙasa wama bainahuma da abin da ke tsakankanin sammai da ƙasa min harakatil aflak na jujjuyawar duniyoyi shamsi da juyawar rana wal qamar da juyawar wata wa nujum da taurari wa harakatil riyahi da motsawar iska was sahabi da motsawar hadari wal matsari da saukar ruwan sama wannabati da motsawar tsirrai girmansu da motsawarsu wa gairi zalik da makamantan waɗannan fa inna ma huwa bi mala'ikatin lahi ta'ala muwakkala bis samawati wal ard duk waɗannan abubuwan ba sa iya motsawa da kansu Allah ya wakilta wasu mala'iku ne wanda suke umarta waɗannan abubuwa suna motsawa gwargwadon yadda Allah ya so su motsa cikin wani tsari mai ban mamaki wanda yake mai gudana a bisa da Allah ya so allazina la yasbiqunahu bil qawli wahum bi amrihi ya'malun malaikun nan waɗanda ba sa shiga gaban Allah da magana in ba a ce su yi ba ba sa yi wahum bi amrihi ya'maluna umarnin sa da ya bashi suke aikatawa kama kala ta'ala kamar da Allah yake cewa fal mudabbirati amra ya rantsi da malaiku masu tadbirin ayyuka sune malaiku masu kula da saukar ruwan sama iska saukar ainihin wato hadari masu kula da jujjuyawa wata da rana dare da wuni taurari da haske da duhu su ne falmudabbirati amra kamar yadda malamai suka suka fassara Allah kuma yace falmuqassimati amra da malamai da, mala'iku masu rarrabawa halittu ayyukansu rayuwa da mutuwa lafiya da rashinta motsi da tsayawa yunwa da koshi duk abin da zai faru falmuqassimati amra Allah ya rantsa da mala'iku masu raba wannan ayyukan وكما دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة كما عندكم القرآن دا سنة ستنون أقوي ملائكو إلي دبن دبن وتوكلهم بأصناف المخلوقات ولن دسكي أوكا أوينيا أيوكا دبن دبن أقوي ملائكة ولن دكي أوكا أوينيا إسكا أقوي أوكا أوينيا ينز آوا أقوي أوكا أوينيا زبد روان سوا أقوي أوكا أوينيا ججو يحلتو أقوي ما سقادم jinjiraye a cikin cikin iyayensu akwai masu sauka suna yawo suna ɗaukar bayanai ko waɗanne mala'iku da ayyukansu walabdul malak yushiru bi annahu rasulun munaffidun li amri ghairi lafazin shi kanshi mala'ika yana nuni zuwa ga cewa wannan wani ɗan saƙo ne wanda Allah ya zaɓe shi kamar da Allah yake cewa Allah ya zaɓe mai mala'ikatu rusulan wa minan nasi aka kuma bashi wani aiki da yake gabatarwa a madadin waninsa a madadin ubangijinsa falaysa lahum fil amri shay'un malaiku ba su da wani ta cika tabus sai abin da aka sa su bal kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda yace kai ba ma haka ba ba Allah yana ba mu labarin cewa malaiku dake sama duk yawan su ba wanda ya isa ranar alkiyama yace bari in ceci wani a matsayin shi na ma'aikaci a fada Allah ko na kusa da Allah ko a matsayinsu na muƙarrabina ko asfiya'u ko suwaye ya ce to bari ya ceci wani bai isa ba sai wanda Allah ya ba da izini a ceta kuma sai wanda Allah ya yarje mishi a cikin mala'ikun ya ceta a yarje ma wani cikin mala'iku ya yi ceto sannan kuma a ce da wani da wani da wani aka ma alfarmaka cece su kamar da Allah yake cewa kuma na tanazzalu illa bi amri rabbik له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا الله يفدا mala'iku suna cewa wa ma natanazzalu mu ba ma saukowa illa bi amri rabbik wani mala'ika bai sai ya baro sama ya zo duniya ba sai da umarnin ubangiji lahu ma bayna aidina wa ma khalfana Allah shi yake da abin da yake gaba gare mu da kuma bayan mu wa ma bayna zalika da abin da ke bayan tsakanin haka wa ma kana rabbuka nasiya da dai ubangijinka baya mantuwa baya mantuwa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma shine ubangijin sammai da ƙasa da abin da ke tsakankanin su fa abudhu ka bautata masa wastabir li ibadati ka kuma dage da hakuri wajen bautata masa hal ta'lamu lahu samiyya shin ka san wani mai irin sunan Allah da aikinsa babu shi a shahidi shine ayyukansu da suke yi Allah ne yake sa su sauko da suke Allah ke ba su umarni ba su da katabin sai abin da Allah ya ce musu wa idza kana kadhalika fa jami'u tilkal mahabbati wal iradati wal af'ali wal harakati saboda in ya zama haka ne dukkanin waɗannan abubuwan so da nufata da ayyuka da motsi hiya ibadatun lillahi rabbil ardi was samawat duka ayyuka ne na ibada da mala'iku suke saboda ka su kullun a cikin ibada suke duk motsin su Allah ne ya ce su kuma shi suke duk abin da suka yi ibada ce ga Allah kama kad bayyanahu fi ghairi hadha al mawdi' ya fara da irin wannan abin nan din referencing din ko duk in yayi magana yayi magana sai ya ce ai akwai ta wani waje shakundum kenan Allah ya gafarta mishi وإذا كان كذلك فأصل المحبة المحمودة التي أمر الله بها وخلق خلقه لأجلها don ka gane wannan sai ka gane cewa asalin so da ƙauna abin yabo a shar'ance wadda Allah ya umarci bayinsa da su yi ta wadda kuma ya halicce su don ita hiya ma fi ibadatihi wahdahu la sharika la shine ƙauna da soyayyar da ke cikin bautatawa Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya إذ العبادة متضمنة لغاية الحب بغاية الذل domin ita ibada tana ɗauke da asalin manufar ƙauna da manufar wato saryar da kai a gaban masoyi a ɗabi'a ɗan adam idan yana son abu to zai iya yin komai akan wannan abu zai ga ba komai bane shi sa za ga mutum sai wasu su dinga ganin cewa wani kamar wawa kamar an shanye shi a malamai kamar an mallake shi kuma duk ba koyo bane so ne kawai ya haukata shi so ne yake jan shi akan wata mace ko wani abin sansa ko wani abu da yake nema ko wani mukami da ya karkata zuwa gare shi ko wata ɗabi'a ko wata aƙida ko wata manufa sai a ga duka ra'ayin shi da tunanin shi da ƙarfin shi da ƙwazon shi duk ya koma kan wannan abu mutanen da ba su da irin wannan larurar da yake da ita sai su dinga mai kallon bai sa abin da yake ba su dinga tausayin cewa an shanye shi a malamai su dinga tausayin cewa batacce ne shi amma shi kuma yana jin satisfaction yana jin daɗi da gamsuwa duk sanda yawan lawo yana so ma ya ɗauki kayan kyauta ya kai ma wannan budurwa ko wannan mata ta ce dalla sakarai wawa mara zuciya sai ji daɗi a ranshi eh kamar yadda misali kai yanzu da kake azumi ka wuni baka ce baka sha ba ai kana jin daɗi a ranka cewa ina neman kusanci ne zuwa ga Allah da kake sallah da daddare da kake zama kai takatun alkurani da kake ɗaukan dukiya ka ainihin ciyar ai kana jin cewa kana biyayya ne ga ubangiji kana jin daɗi a ranka ko kana jin wannan halawatul iman din kafiri da munafiki da fasiki da suke geba suna ma kallon wawa ne ba haka bane za su ga in ba wawa ba don me zaka ɗauki kuɗi yanzu misali rago yanzu in zaka sai ragon layya ina jin ya wuce dubu ɗari yanzu rago ko a yadda kuɗi suke daraja ɗin nan ko a yadda kaya suke daraja ɗin nan yanzu ragon layi ai tayanin da ake ci mishi ne ma kafu zuru ne yanzu ai to mu ce wa sakila na ɗari biyu da hamsin don me za ka sa dubu ɗari biyu da hamsin ka sai rago kawai ka yanka shi ka zubar da jinin kuma duka rabu da nama wanda yake bai da imani irin naka zai ga wannan wani irin hauka ne don me za ka ɗauki miliyan takwas miliyan takwas a yanzu da rabi ka je ka biya kuɗi a hukumar azai ka tafi maka kuma ka je din nan ka cire kaya ka sa mai sunan shi ba ba ba dan dress ba ba ba ba singleti ba riga ka sa mayafi ka daura kwarjalle yana kwancewa kana daurewa ka wuna a rana akai a kawo kai dawafi kai sa'ayi kai jifa kai yanka kai kaza wani dukciyoyin shi nan su dade su dade kamar yana gudun fanfalaki sai wani ya ga kai wani irin mawukaci ne kaje da kudinka kake wannan wahala saboda shi kafiri ne mulhidi ne kai kuma wannan abin da kake yi kana neman abin da kake kaunata na san samun shiga a wurin Allah ne zaka dawo garin kuran da ka dawo kana jin wani daɗi da wani annashuwa da wani cewa ka cimma burin zuwa ka ziyarci ɗakin Allah ‘yan uwanka muminai suna tafiya kamar na ba wanda yake ganin kayi asara ba wanda muminin da ke ganin kayi asara amma kafiri da munafiki da sakarai shi ke ganin asara ne kamar da kai kuma kake ganin shi kuma abin da yake ta yi na dukiyarsa da rayuwarsa shine asara kamar da Allah ya ce na ladina kafaru yunfiquna amwalahum yasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha summa takunu alaihim ish hasara kai kana ganin asara yake da tabewa to haka abin yake duk mai mafarin wannan kowa abin da yake kauna a zuci shine shine shine ma'auninsa abin abin da mutum yake kauna a zuci shine ma'auninsa yanzu wata mata in ka ganta kai zaka ga a 50 ba za ka yi aurenta ba amma wani sai kashe miliyan 50 dan ya aure ta ya shiga ya fita ya ce a taya shi da addu'a duk wani saurayin ta yaje ya taro kun shi Allah annabi ka taimaka min nawa ka kashe zan mai maka da kudin ka yana je in bai same ta ba zai haukace kai daga cewa wani wani irin bala'i ne ya same shi a ta mai a ce jama'a ku taya mu da addu'a wani fa ya samu gamo ya zautu to muhabba ce a cikin zuciyarsa muhabba ce yanzu jama'a kamar da kullum ke kwatance in ba in ba dan kauna da mutane suke yau karatun boko ba wanda suke sha kan shi da ma yayi yawa da aikin soja dan me mutum je shiga makarantar nan a jaji take ko ina ne a NDA a shekarar biyar ana dukanka ana ana sa ka kwana a kwata kai ka daji ka wuni da robar ruwa kwaya ɗaya kamar ɗan yayi wani ƙato ya dake ka ya jibge ka ya zage ka kana ta yassa amma ka so da kana ƙauna abin da haka za ka haƙura wani kuma yana ganin ba zai iya wuni a wajen ba in ba don ƙaunar da muke wakatu me za mu zauna na mata wannan abu ba mu je mu tafi duniyar mu ba kawai su da almahabba ita ce asali game da duk wani abu da mutum yake to kafin ka fahimci wannan ka fahimci kuma asalin abin da ake so ka kaunata shine ka kaunaci Allah kamar da Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah sai zai mana sharhi akan wannan aya to idan ka kaunaci Allah wannan kaunar shine zaka waye gari man ahabba man ahabba Allah man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'u sai zama kana son gamuwa da Allah to gamuwa da Allah kuma ba ta yiwa lafiya sai ka ba Allah saboda ka sai ka lazimci biyayyar Allah don fatar gamuwa da Allah lahiya. Me yasa kaga sahabbai suke da wannan yaqinin? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine malamin su, ya karantar da su, ya horar da su. Abin ya zama masu jini da tsoka. Saboda ka sai ga sahabi yana rawar jiki, yana marare in ya ga abokan gaba. Shi fatan shi ko za a ci nasara to shi ne ya zama yayi shahada. Shi bai so ya dawo. Ya fi son ya mutu fiye da ya dawo. Saboda ka duk abin da ake tsoro na mutuwa shi yasa ya kutsa mai. wani dabinan da ke hannun shi bai iya cinyewa ya kosa zai watsar da su ya su kwanu doke shiga cikin abokan gaban kamar yadda suka yi a badar kamar yadda suka yi a uhud kamar yadda suka yi a hudaybiya kamar yadda suka yi a khaybara kamar yadda suka yi a fathu makka kamar yadda suka yi a khandaq duk hadis wala haraj kamar yadda suka yi a yakokin da suka zo na bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zamanin sayyidina bakar zamanin sayyidina umar zamanin sayyidina usman har zuwa zamanna na baya wannan imanin da kaunar Allah ita take jansu wannan kuma ita ce asalin makarin da ke tsorata da abokan gabansu to kamar yadda su kuma abokan gabansu kuma asalin sansu da duniya su ma shi ke jansu sansu da duniya da sansu da mulki shi ke jansu kaga wannan ita ce ka'idar da ma da yake so zai mana magana akan ta wannan littafi saboda haka ga ka'ida ce muhimmiya kwarai da gaske wal mahabbatu lamma kanat jinsan li anwa'in mutafawita fil qadri wal wasfi ita almahabba jinsi ne wato kaman ka ce mai ake ce mashi generic name ne so a cikin shi akwai jinsi kala daban-daban akwai nau'o'i kala daban-daban mutafawita masu zarceceniya wani ya fi wani nagarta wani ya fi wani muhimmanci wani ya fi wani zurfi wani ya fi wani sauƙin fahimta walwas kuma sun yi bambanci ta yadda za ka iya ba da labarinsu kana aglab ma yuzkaru min hafi haƙƙin lahi ma ya tasu bihi wa ya liku bihi so da in za a yi bayani game da so da alaƙa shi da Allah Ubangiji to akan ambaci wanda ya keɓanci Allah ne wanda kuma ya dace da Allah bisulul ibadati kaman bauta Allah son Allah ke so a bauta masa wal inabati da komawa zuwa ga Allah wa nahwihi ma da ire-iren su kamar roƙon Allah kamar neman gafararsa fa innal ibadata la tasluhu illa lillahi wahdahu ita ibada ba ta yiwuwa sai ga Allah shi kadai kadhalikal wa kadhalikal inaba kamar da Allah yake cewa anibu ila Allah ku koma zuwa ga Allah wala tuzkarul mahabbatul mutlaqa wa qad tuzkarul mahabbatul mutlaqa lakin taqaw fiha shirka sharika ana iya ambatan so mutlaki ba tare da an jingina shi da wani abu ba amma sai ya zama akwai abin da suke da tarayya kamar qala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillahi walladhina amanu ashaddu hubban lillah a cikin mutane akwai wanda yake ruko da wasu wato yattakhidhu min dunillahi andadan yake ruko da wasu wato gumaka ko abokan tarayyar da ya kirkirar wa Allah yuhibbunahum suna son abokan tarayyar nan ka hubbillahi to fasara ɗayan biyu suna son gumakansu kamar yadda suke son Allah ko kuma suna son gumakansu kamar yadda ya kamata a so Allah zaka suna da'awar suna son Allah amma a lokaci guda kuma suna son wani abu kishiyan Allah to kaga shine an ambaci mahabbar amma akwai tarayya a cikinta akwai hada Allah da wani da irin wannan shine da Allah baya so duk abin da ka hada Allah da wani sai Allah ya ce je kana ban maka kai da abokin tarayya kar sai Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah amma su mu'minai suna da kauna mafi tsanani wanda tafi wadda waɗancan suke wa gumakan su yadda suke ganin suna son gumakan to mumine suna son Allah fiye da fiye da wancan matakin nasu kaga akwai zarceceniya fil wasfi wal qadr kaunar da mumine suke wa Allah ta zarce kaunar da kafirai suke wa gumaka tsananin ikhlasin kaunar ba ɗaya bane amfanin kaunar ba ɗaya bane yadda ake bayyana ta ma ya bambanta ولهذا كان هذا الحب اعظم الاقسام المذمومه في المحبه saboda ka wannan san na ka so Allah kuma kana hada shi da abokin tarayya kana son wani abu abokin tarayya sa to a cikin soyayya gaba ɗaya shine mafi abin zargi soyayya take kawo shirka kama anna hubballahi a'zamul anwa'il mahmuda kamar da ka kaunaci Allah khalisan mukhlisan shine mafi abin yabo cikin nau'in kauna bal ba haka ba ibadatullahi wahdahu la sharika lahu hiya aslus sa'adati wa ra'as bautar Allah shi kadai babu abokin tarayya ita ce asalin abin da ke kawo tsira ita ce kuma tushen tsira la yanju ahadun min al'azabi illa biha babu wanda zai tsira daga azaba ranar alkiyama sai wanda ya zama ya tsantsanta bauta ga Allah shi kadai shi kadai tsira wa ibadatu ilahin akhar min dunihi bautata wani abin bauta kuma dabban wanda ba Allah ba huwa aslu shaqa shine asalin tsiya wa ra'asu shine tushen tsiya allazi la yabqa fil azabi illa ahlu wanda babu masu wanzuwa a cikin azaba sai waɗannan babu wanda zai tsira sai wanda ya bauta wa Allah shi kadai babu kuma wanda zai dawwama kuji bai ce ba wanda zai shiga azaba ba babu wanda zai dawwama a azaba sai wanda ya shirka saboda hauta waɗanda za a kai su wuta da zinubai me zai fitar da su shine bautata wa Allah dinnan shi kadai sun bauta wa Allah shi kadai suna da asulul ibadati amma kuma su zama kansu a cikin tataburza ta wasu shirkiyat da haka malam yace fa'alut tauhidil ladina ahabbullaha wa abaduhu wahdahu la sharika lahu la yabqa minhum fil azabi ahad ma abuta tauhidin Allah waɗanda suka bautata wa Allah shi kadai ba tare da sun musu shirka ba babu wanda zai wanzu a cikin azaba cikin su walladina takhadhu min dunihi andadan yuhibbunahum ka hubbihi waɗanda ko suka riƙe abokan tarayya ga Allah suna ƙauna abokan tarayyan kamar da ake ƙauna Allah wa abadu ghairahu suka bauta wani Allah hum ahlus shirki sune ma'abuta shirka alladhina qala Allahu ta'ala fihim wanda Allah ya ce game da su inna Allah la yaghfiru an yushraka bi sune Allah ya ce ba zai gafartawa ba idan an yi masa shirka jama'a kun ji ibn timiya zai dade yana waɗannan wato maganganun na kafa asal din yanzu dai in mun fahimci abin da yake nuna mana shine wato menene definition na ita kauna me yake kawo ta dabi'ance sannan kuma ya gangaro zuwa ga kauna wadda take mafi alfanu ga dan adam ita ce kaunarsa ga Allah wanda ta jashi zuwa ga tsantsanta bauta ga Allah ta sa ya tsira a duniya da lahira akasin haka kuma ita ce wato ƙauna mafi haɗari mafi abin Allah wadarai shine ya ƙaunaci wani abu kuma bayan Allah har ya kai ga bauta ma wani Allah wanda za ta halaka shi a duniyar shi da lahirar shi Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu cika da imani za mu saurara da sai mun haɗa a darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah